أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم بعد muna daɗa yi wa Allah godiya subhanahu wataala da ya kawo marisan juma'a biyu ko sha tara da farko dai sha tara ga watan sha'aban hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dai da biyu ga wata na hudu miladiya dubu biyu da ishirin da ɗaya inda za mu ci gaba da karatun littafin a shifa bi tarihi ko kuma Mustafa sallallahu alaihi wasallam a cikin zawiyar mu zawiyar shehu mu shehu malam Marwan radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa annabi amin wa rahimahullahu rahmatul wasi'a da za mu yi zama yau na 68 kenan a muna cikin dai juz'i na farko rubu babi na hudu muna shiga cikin fasali na goma sha ɗaya wanda yake bayani akan sauran mu'ujizoji wanda alkurani ya taro bancin wa'anda aka ambata mun kawo da yake cewa ƙala sallallahu alaihi wasallam manzala tsaya da mutu Allah tabbata a gare shi ya ce inna Allah anzala hadha alqur'ana amiran wa zajiran Allah san dai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan alkur'ani yana mai hana umarni wa zajiran kuma yana mai tsawatarwa wa sunnatan khaliyatan kuma ya saukar da shi yana sunna na ta Allah wato tafarki na Allah wanda yake mai shudewa wato duka al'ummatai wanda suka gaba suka gabaci wannan al'ummai sun zo akan wannan sunnah wannan tafarkin wa matsalan madruban kuma yana an sabakar da wani alkurani yana a matsayin misali abin bugawa fi na ba'ukum annabi sallallahu alaihi wasallam yace cikin alkurani na akwai labarin ku a ciki wa khabaru man kana qablakum da labarin wanda ya kasu wanda suka kasance gabanin ku wa naba'u ma ba'adakum da labarin abin da ke bayan ku wa hukumu ma bainakum da hukumcin abin da ke tsakankaninku la yukhliquhu dulur rad a tsawon kai komo kai koma a cikin shi la yukhliquhu baya tsufar da shi yawan karanta shi ba sa sa ya tsufa wala tanqadi ajaibu kuma ababan mamakin sa ba sa karewa huwa alhaqu shi alqur'ani gaskiya ne laysa bil hazli ba wasa bane ba man qala bihi sadaqa duwanda ya faɗi da alkur'ani ya yi gaskiya duwanda ya faɗa faɗa ta alkur'ani to ya yi gaskiya sadiyin alkur'ani ya ce za a yi kaza to in ka ce in kawai abin alkur'ani ya ce za a yi ba yi ba to ka yi gaskiya za a yi abin nan kamar misali kisa da muka bada labarin ta sai na abubakar da ta nan da shi da kafar maka lokacin da aka rinjayi mutanen mutanen farisa suka rinjaye mutanen rum shi ne ƙurani ya sabka da hijja wa gulibatar rum wani ba da fi annar wani ba da galibin ta yankin gudu to da ƙurani ya ba da labarin cewa wa'annan wa'anda aka ce galaba kan nasu a sannu za su yi rinjaye cikin 'yan shekaru to sai sai na abubakar ya ce ai ya hidi makafirai za su yi nan da ɗan lokaci za su yi rinjaye kuma haka abin ya tabbata shi ne man kana bihi sadaka misali kenan wa man hakama bihi adala duk kuma wanda ya hukunci da shi shi ma yayi adalci wa man khasama bihi falaja duk wanda ya jayayya da alqur'ani ma'ana kai ka rike alqur'ani ka ja wani da alqur'ani to falaja lalle za ka rambanta za ka yi nasara kan shi da da wasu ɗan misalai wasu wakaye wanda suka afku tattar da ni kaina wani lokaci wani malami a lokacin da shi mulhidi ne daga ba alhamdulillah Allah ya shirye shi ana cikin ana cikin kangararru ne wanda muke ma addini karan tsaye kenan to amma alhamdulillah daga ba da ya shiru shine ke ce mun yana so nuna musulmancin duka ko abin da aka fare shi yan kwanakan yan kwanakan nan yake cewa dakin dakin Allah ma ka ba duka kaban duka ta wuce ce na ce a malam to a dan ba hankali da saboda kaban nan na ce mai ita ce daki wanda aka harkon gina akan kasa kwarai ko sai na ce mai adiba dai abinci tarihi nan na shi malamin tarihi ne yana so ta kama na ce a abinci tarihi nan dai inna awwala baitin wudi alinnasi lalazi mubakkata mubarakan hudan lil alamin alqur'ani ke cewa farkon daki wanda aka sauka aka kaban kasa shine dakin Allah kabu to wannan kawai shi ma bai san ta cewa ba sai shiru haka nan wani bawan Allah shi ma ana ganin kamar yarin jayi mutane saboda yayi karatu na falsafan nan ya iya magana ana jin tsoron a tunkare shi a yi jayayya da shi to ya kai kawai yana faɗa abin da ya gada ma cikin addini yana cikin yana da ma ra'ayi kamar irin ra'ayin ƙala ƙata nan to to duk abin nashi dai kawai shi dai yana nuna hujja magana ne da Allah ya bashi ya yi ƙarfin mutane wajen iya magana kawai ya zo ke ta wannan cikin abokan ka kowa ma jin ba a ma san ka tado hira da shi saboda wai in kai tado hirin zai nuna abin da kake kuke ganin gaskiya ne su nuna muku ƙarya ne ko ku isa ku kare shi ba to ina ji suna wadi da haka da wanzu rana duka abu kan wani tare muke karatu to wani lokaci sai dai muka zama na tare sai ka irin wannan hirarrakin to sai na ga shi abin nashi kawai kawai dai kamar wasa ne yake saboda shi su ɗan ƙana gatan nan in mutum yace zai yi shi sai abin da ƙur'ani ya faɗi zalla ba ruwan shi da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kaga in aka ce mai ya samo inda aka samu azhar wannan sallolin guda biyar adadin raka'o'insu baya iya samowa ba hakan nan alwala in za ka yi to sai ka yi iya yanda alkurani yake ce ya allazi na amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi rusikum wa arjulakum ila alka'bayn bakin iya wa'annan guda hudu ne ko biyar wanda alkurani wamsahu bi rusikum baki abin da alkurani ne hudu nan guda biyar ne ko a wanke hannuwa a wanke huska a wanke hannaye da kahuwa da shahikai iyaka su ne kawai za ka yi to shi sai na ga ba haka yake ba kuma yana iya yadda mutane suke to da na ga nan sai da muka taso ma ya rukun nace to kai yanzu wannan ra'ayi naka to ka tuna Allah tabaraka wa ta'ala yana ce ma wa an su mutane cikin Qur'ani qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru kar kafartum ba da imanikum wa an su munafikai ne kisan to shi dai bakin abin da hada mai kenan wato shi ya san tunda ya san karatu ya san abin da kenan sai ce ah kenan idan me zan kafarta shi ce ah kai ka kafarta kanka shi ya abin da ya dama kenan su su munafukai ne wato wani an tahi yaki sai suke wansu manganu suna sukan muminai suna sukan makaranta daga cikin wanda suke sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa wai suna sukan su da suna hidin manganu da marasa dadi akan su sai da aka saukar da alƙurani a kansu sai suka ce a ai inna ma kunna na hudu min abu wannan mu ko muna kutsa ne cikin zance abinda zai yanke mu hanya irin wannan muna wasa ne sai Allah ya ce kul abillahi shin da Allah ne kul abillahi wa bi ayati koko da ayoyinsa koko da manzansa ne kuntum tastahziyun kuke izgili yace la ta'taziru Allah ya ce kakku wani kawon hamzari karkafartum bari imanikum ko rage kun kafirta bayan imaninku to da wani ayat na karanta mai yace a ko ina so in yi in kafirta shi ne yace a kai dai abin da gani ne kuma yace Allah tabaraka wataala yana cewa a inna la kulli shay'in innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna alaina ay madu ma shatu inna allahi ma ta'malu basir innal ladzina yulhiduna fi ayatina duk wanda suke nema su karkace cikin ayoyinmu la yakhfuna alaina Allah yace ba sa buya a gare mu kawai abin da kenan eh maluma shi to Allah yace ku aikata abin da ku so inna Allah ma ta'malu basir eh Allah yana yana yana ganin ku ku je ku aikata abin da ku so amma ya kara cewa aw man yulqa fi an-nari khayrun amman yati amin yawm al-qiyama shin wanda za a jewa shi a wuta shine ya alheri koko wanda zai zo amintacce ran tashin kiyama daga wannan azaban wani ne kada an baka zabi ka zabo wanda kake so to shiga take shigin shi ya san to ni dai ba irin magana mace ko cikin jama'a ta wani kakatu haka irin ana ta jaya amma dai kai dai na ga abin da gani kai in wasa kake yi to ka sa abin da zaka yi wasa da shi in kan garewa ce ka san Allah kake kan garewa kuma ana yana ganin ka an baka dan lokaci ne in ka je ka kasa abin da ka tarda to irin wannan shine Qur'ani ke cewa shine a hadisi ke cewa wa man khasama bihi falajad wanda yayi jayayya ya kawo hujja da alqur'ani to ya rambanta ya zama shine ke bulbishi shi shine mai ke ke ke dokaka wa man qasama bihi aqsada wanda yayi rabo da alqur'ani aqsada yayi adalci in ka tashi raba wani abu in kai aiki da alkur'ani yanda ya raba to ka yi adalci in ko kuma ka ce ba da shi za kai ba za mu gani gaba ƙur'ani ko duk wani abin da yake rabo ne duk wani abin da yake haƙoƙin mutane ne ya raba shi da kanshi da ko tun daga can gado da har ma zaka an tashi raba ya hidu an da ake ba to da yaki in aka ji aka samu ganima ya rubuta ya hodi diga yana za a yi dita wa alamu anna ma ganatu min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lir rasul wa zikru wa litamil masakin wa ibn sabil in kuntu amantu billahi ma zana ala ibn rasul shukran wa takaddamu wa ala kulli shay'in kadir haka dai ya gice duwanda duwanda ya hukunci duwanda ya raba irin yadda alqur'ani ya raba to shine adalci in ko mutum yace ba haka ba irin masu kirarin yanzu ana cewa a'a ai mace a dirita kaso mace da namiji to to shi ko an ga ba adalci yayi ba saboda karamin hankali ma mutum ya lissawa ita macen nan in an raba an ba ta kasanta ita za ta je ta yi armi wani wuri in a ce arman nan bai ba shi dai wannan shi ne dai zai ta kuma dan wannan shi na dan wannan ta shi ne zai ta komo a kan shi a wajen shi shi zai kula da ita shi zai ya dauki nauyinta yawwa ka gani a ce an daidaita da kasan wannan da kasan wancan ba ba ba adalci bane ba wa man amila bihi ujira duk wanda ya aiki da shi kuma alqur'ani za a bashi lada wa man tamassaka bihi hudiya ila siratin mustaqim duk wanda ya riko da shi za a shirye da shi zuwa tabarki madaidaici wa man talaba al-huda min ghairihi adallahu Allah duk wanda ya nemi shari'a a cikin wani alqur'ani ya bar alqur'ani zai ta wani wuri neman shari'a adallahu Allah Allah zai batar da shi kamar ya tuna mini wani malawaci da ya samu wani abu da wani wata kadiya ta shi da wani wani bai hude wai kai a matsayin mutum musulmi wai ba za ka yi ma hukunci wai sai ke nema ya tsaye wajen wa'ansu yahudawa su mai hukunci don sun kai ga abin da aka sabuka da kai da kai musulmi musulmi yana kai yana tsaye wajen wani bai hude gama ga abin da ke a gaban shi ne ke cewa mai ma alamtar yin lalzina yin tsumun annan ma'amuri ma un zina da ya kawo un zina min kabilika yuridu an yi ta haka mu yi na tsaguci ba kadumiru an yi kafirbi wa yuridu shaitanu an yi dilla mu da ranar ba'ida shi ne ƙurani ke bada yake ba annabi suna wannan labarin to shine ita wa man talabal huda min ghairi adallahu Allah wa man hakama bi ghairihi qasamahu Allah duk wanda ya hukunci da wani alqur'ani shi ma Allah zai halaka shi huwa zikiru alhakim shine ambato wanda yake cike da hikima wan nurul mubin kuma shine haske mabayyani wa siratul mustaqim shine tafarki madaidaici wa hablullahi almatin shine igiya Allah wanda take mai karfi wa shifaa'un nafi shine waraka wanda yake mai amfani bancin waraka sai kuma waraka ma mai amfani ismatun liman tamassaka bihi shi tsari ne ga wanda ya riko da shi tsari ne ga dukkan wani abun ki wa najatun liman ittaba'ahu kuma tsira ne ga wanda ya bi shi alqur'ani shi alqur'ani la ya'waju fa yuqawwam shi baya karkace alqur'ani balle a ce bar a daidaita shi kullun da yake wala yazigu fa yusta'tab kuma baya karkacewa da ko masu biyan nashi ko lokaci ya a yahudu na ayi wanda yake karkatacce balle har a yi mai rarauka a ce a wannan nan dai gaskiya qur'ani bai daidai ba a'a inda ka gani kai kai ne dai wato kake da kwaki akwai kwamtso za cikin idan ka ya kamata ka janye su za ka gani daidai shi abin da ya wadin shine daidai wala tanqadi ajaibu haka ababen mamakin sa ba sa karewa wala yukhliqu ala kasratir raddi baya tsuwa a bisa yawan kai koma a cikin shi yawan karanta shi bai sanya ya tsuwa wannan kenan wanahu an ibn mas'udin radiyallahu anhu kuma akwai yace kwatankwacin wannan hadisin shi ma an rawaito daga Abdullah ibn Mas'ud yadda Allah ta bada gare shi wa qala shi ya ce a cikin shi wala yakhtalifu baya sassabawa alqur'ani babu a samun can ya ce a yi nan ya ce a bari a ce a an samu sabani sai dai watakila in mutum bai san alkur'anin ba ne ba bai san abin da ake ni bai ce a ai can ya ce a yi can ya ce a bari a babu haka a cikin alkur'ani babu mu'arada wala ya tashanu kuma baya bushewa ma'ana kullun alkur'ani sabo ne kullun ba ba ce a yanzu dai gaskiya ba wai zamanin aiki da alkur'ani bane ba an wuce lokacin shi a shi daidai yake sabo yake a kowane zamani fi naba'ul awwalina wa akhirin cikin shi akwai labarin mutanen farko da mutanen karshe wa fil hadis ya zo a cikin hadisi kuma qala Allah ta'ala li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Muhammad ya da amince Allah tabbata gare shi inni munazzilun alayka tawratan hadithatan ni mai sabkar da littafi gare ka ne wanda yake sabo littafin taftahu biha a'yunan umyan wanda da littafiyan nan zaka bude idanu wanda suke makantatu wanda suka makanta wa azanan summan da kuma kunnuwa wanda suke kurame wa quluban gulfan da kuma rubafin zukata fiha yanabi'u al-ilmi cikin ta akwai mababbaga mababbugu na ilimi wa fahamul hikmati da fahimta ta hikima wa radi'ul qulubi kuma damuna ta zukata damuna ta zukata shine yawanci ma masu yawanci da ake cewa wajen alqur'ana ko radi'a qulubana qulubina Allah ka sanya alqur'ani ya zama shine damuna ga zukatanmu ta damuna tana wani abu ne mai ban mamaki a kai ka ce kasa sai ta mutu ga tanan ruwa suka sabaka sai gani an an dawo mata da da rayuwa yawa ya kuma dukomi mutane ana jiran ana da raja'i fuskan damunan ne da mutane Allah ya rata rayuwar su tare da sai sun ci sai sun sha to a wannan lokaci ake samun abin da za a ci a rayu to shi Qur'ani wannan ne kai ka ce shi rayuwa ce shi abinci ne ga abin da shahi zukata wani kabin an karɓo daga ka'abul habar kuma yake cewa alaikum bil qur'ani ina hore ku da alqur'ani fa innahu fahmul uquli domin shi fahimta ce ta hankula wa nurul hikmati kuma haske ne na hikima wa qala ta'ala kuma Allah madaukin sarki ya ce inna hadha qur'ana sani dai wannan alqur'ani ya kusu alaik ala bani isra'ila aktar ladhi yushi yaktalifun yana kissanta ma banu isra'ila mafi yawan abin da suke sassabawa a cikin shi duk abin da suka kawo na labari sukan suna sun samu sabani wai kaza ne ko kaza ne Qur'ani sai ya kawo ya warware musu zare da abawa ke cewa ya musu bayani filla filla makala kuma yace hada bayanu linnasi wa hudan wa mu'izatan lil muttaqin shi wannan alqur'ani bayani ne ga mutane shiriya ne kuma wa'azi ne ga wanda suke masu suna jin tsoron Allah alaya فجميع فيه مع وجازة ألفاظه وجوامع كلمه أضعاف ما في الكتب ما في الكتب قبله sai aka tattara tare da wajazul alfazi tare da takaitawan lafazan shi wajawami kalmi da kuma kalimomi wanda suke yan kaɗan masu taro ma'anoni da dama nashi me aka tara abu ma fil kutubi qablahu linkin ba linkin na littattafan da suka zo gaba na alkurani allati alfazuha wanda ita lafazan ta wannan littattafan da suka zo gaba na alkurani ala dhifi ko ala dhifi minhu marratin su sun linka alkurani ma so da yawa lafazan da suka zo cikin littattafan da suka gabata littattafai ne za a zo da daman su kuma ga lafazin su ga kalamun da ma'anar sun lullinka yawan su ya lullinka na alkurani da dama amma kuma alkurani ya taro linkin ba linki abin da ke cikin su ya wada duk baki da abin da ke cikin su tare da yawan nasu kuma ya haida abin da babu a cikin su ya kara kai wamina yana da cikin dai ababen da suke za a iya kirga su cikin mu'jizoji kuma wanda ba a ambata ba cikin fasilan da suka gabata jam'uhu fihi bayna dalili wa madluli tara wanda alqur'ani a cikin kansa tsakanin dalili da kuma abinda dalili yake nuni a kansa wazalika wannan kuwa annahu ta annahu tahja bi nazm alqur'ani ya kawa hujja da tsari ma na alqur'ani ya zama mu'jiza kan tsarin nashi ma wa husni wasfihi da kyakkyawan sifantawa shi kikkiawan sifa shi wa ijabi da takaitawa shi wa balagati da balagarsa wa asna'a hadhihi balagati amruhu wa nayu nan cikin wannan kuma balagar ga ya kumshi kuma ya kumshi kuma umarninsa da haninsa wa wa'aduhu wa wa'iduhu duk cikin sa shi alqur'ani ake samun kuma alƙawalin da yi da narko kuma da yi narkon azaba kenan ko alƙawali na azaba shine ake ma wa'id fatali lahu yafamu mawdi alhujjati mai karanta shi yana fahimtar wuri na kawo hujja a cikin shi wata kalifi da kuma a dorawan hukunci ma'an tare min kalamin wahidin a cikin magana guda ɗaya wa suratin munfaridatin da kuma cikin sura guda ɗaya wadda take makaɗaiciya duk sura guda ɗaya sai ka fahimci wannan ababen duk baki da aka zana da aka zana cikin sura ɗaya wa minha yana da cikin wanda wannan irin wannan mu'jiza inda alkurani wato abin ababen da ba faɗi ba a baya an yi ja'alahu fi haizil manzumi cewa an sanya alkur'ani Allah tabaraka wataala sanya shi cikin kewaye na cikin tsari na wanda suke magana ce wanda suke abin tsarawa domin magana magana kala biyu ce akwai ko dai ta zama tsare take shine wake ko ko a'a azube take shi na ce ma nasari to shi gashi nan yayi kama da ya kama da tsari a tsara take da kashi shi ba ba magana bace ba take zufe amma kun ba waka bace wato allazi lam ya'had wa lam yakun fi hayizil mansur wanda shi gashi tsari ne wanda ba a saba da shi ba shi wanda tsari tsari wanda saba da shi wake ne walam yakun fi hayizil mansur shi kun bai zama cikin kewaye cikin abinda al-mansur a zance wanda ke zubbe ya tara ba a'a shi ba zubabban zance bane ba shi kun ba waki bane da annal manzuma domin shi duk magana wacce take mai tsararriya asalu alan alan nufusi ita ce mafi sauki akan rayuka wa au alil qulubi ita ce kuma mafi sauki wajen rikewa a cikin zukata zukata sun yi rike magana ga tsara ta wa asma'u fil adhan kuma yayi zama abin ji ga kunnuwa suma kunnuwa sun ji dadin sauraron shi wa ahala alal afhami kuma shine mafi dadi a cikin fahimtu shi ma fahimta fahimta na mutane fannasu ilayhi amyal saboda haka mutane zuwa ga magana wadda take tsararriya su ne mafi karkata sun yi karkata zuwa gare shi wala hawahu ilayhi asra kuma haka ne sar rayukan mutane su ma sun yi karkata zuwa sun yi sauki zuwa ga abin da yake magana wadda take tsararriya wa minha yana da cikin har yau dai ababen da ake aka iya akan iya tsara su aka iya kiranya su cikin mu'jizoji amma ba a ambace su ba taysiruhu ta'ala hifzahu li muta'allimi sauƙaƙe wa Allah tabaraka wata'ala da yama alqur'ani a wajen kiyaye shi ga masu neman sani shi dime so ya harta alqur'ani sai ya harrace shi wa taqribuhu ala mutahaffizihi da kuma ƙara kusanto da shi absa ga wanda masu ga wanda suke neman su kiyaye shi qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace wa laqad yassarna alqur'ana lizikr hakika mun sawwace alqur'ani domin ambato wasairul umami la yahfazu kutub kutubaha alwahid minhum sauran al'ummate kuma ba a samu mutum guda daya wanda ya kiyaye littafan su a cikin su fa kaifa aljamma'u ala mururi sinina alaihim to ni kake gani yaya ka gani balantana wani al'umman jama'u mutane da dama ne suke wanda suka harlace shi alamu ruri sini na abusa shuɗewan shekaru alaihim a gare su tare da shekaru da yawa sun shuɗe yanzu zancen fiye da dubu ake dubu da ɗari muna shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu yanzu haka mutanen da suke suke harlace alƙwarin sai kai mamaki a waje guda ma a gari guda na taba ganin wani a rubuce-rubuce na gani da hada hotuna ma da aka yi na palestine palestine biyu kudi ba da suke cikin tashin hankalin nan kullum ba su ba su da zaman lahiya a wannan musamman ganin da ake ce ma gaza wato hotunan mutane kan maza kan mata kan yara kan manya mutum dubu wanda suka harrace alkur'ani mutum dubu sun dubu ciki ana cikin rashin kwanci hankali a gari guda ne hawa a ƙasa wadda suke kusan tayi ko ta ƙasa ta hankali ba kwanci hankali amma dai mutane suna harrace alkurani ga suna an nuna mutum dubu da suka harrace to haka nan in ka gani wanda ake wanda suke harda a garin nan kara kamar garin turawa turkiyan nan in ka gani da ake wani lokacin suka suna fare ta aka sa maka da za su yi fare ta sai sun cika tituna to haka nan ko ina sai ga har yanzu wa yanzu nan ta yanzu ake duk cewa an share shekaru har fiye da dubu da sabka alkurani amma gashi har yanzu ana ta harrace shi da dama wal qur'anu muyassarun hifzuhu lil ghilman shi ya karbi muddatin ga shi qur'ani ya waye gari hifzuhu kiyaye shi ya zama muyassarun abun saukakawa ne lil ghilman ga yara kanana shi ya karbi muddatin cikin mafi karancin lokaci an lokaci kadan sai gani kawai yara suna harce yanzu gashi ne mu yanzu zamanin mu har tsari ki akwai na a shekara bakwai yaro ya harce alkurani makarantu ga suna wurin maulama shi da sun bauchi rijiyar taranu ya daga rasa da yawa har nan cikin nijar kin nan nan maradi da wurare da dama gashi an daga yara kanana yaro an shekara hudu ne ake sanyawa amma kamun shi zuwa shekara bakwai ya rike alkurani da ba gani wa mina yana daga cikin wa'annan mu'jizojin da na alkurani mushakalatu ba'ati ajza'i ba'dan yanda kamanceceniya yanda da sashen shi da sashi sai ga wani sashe yayi kama da wani sashi na alqur'ani yana da kamanni kwarai ku garda sun san da wannan wa wasu tilafi anwa'ihi da kuma kyawun dacewan nau'o'insa wani ti'ami aqsamihi da kuma hadewan yankunan shi wannan yanki ya ya ya sha banda wancan amma kuma sai sai su hadu su stay daidai ووصل التخلص من قصة إلى أخرى لكما kyakkyawan karewa daga wata kisa zuwa wata kisa so ba ji ba in aka ida wata kisan ba kamar dira ake ba shiga wata a yanda ana ida wannan sai ayi wani kyakkyawan shiga zuwa wata dukkan shaka yake wal khuruj min babin ila ghairi al ikhtilaf ma'ani da kuma huta daga cikin wani babi zuwa waninsa absa sassabawan ma'anoninsa wan qisami suwari ko kuma wanka sami suratul wahidati ila amrin wa nahi sannan da sassabawan sura guda a cikin sura guda zuwa ta sassaba zuwa umarni da hani cikin ta akwai umarni cikin ta akwai hani kwanakin bayan ba amince ba har aya guda ma muka kawo wadda cikin ta akwai umarni biyu akwai hani guda biyu akwai alƙawari guda biyu akwai minen duka ababai takwas ne tattara ko wa waina eh wa wanda ke cewa أو يروك إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خلت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني إن أرادوه إليك وجاء من المرسلين kaga cikin wannan abin da ake yi cikin sura guda nan wurin a can cikin aya guda ma kamar yadda ya gabata mun gan shi wa khabarin wa istikhbarin da kuma labari da kuma neman labari da ciki wa wa'adin wa wa'idin da kuma alƙawari da narko wa isbatin nubuwatin da kuma tabbatar da annabci wa tauhidin wa tafridin da kuma tabbatar da tauhidi wa tafridin da kadaitawa wa targhibin wa tarhibin da kuma kwadaitarwa da bada tsoro kuma ila ghairi zalika zuwa abinda ba wannan ba min fawaidi daga cikin fa'idodinsa duna khalalin yatakhallalu fusulu fusulahu ba tare da an samu wani wani kamar wani gibi za a ciya wanda ya rarratsa tsakanin fasalolin sha a ce na an samu wani wani bai fa zagin yin surawa an samu wannan bai dace da wannan wannan ba wani abu ya ratsa cikin wanda bai dace ba babu wal kalamul fasihu idza tawarahu mislu hadha dhawfat quwwatu shi ko al'adance abin da yake wannan yana nuna cewa mu'jiza ne shi na alqur'ani da yake kan siya saboda me yace saboda al'ada shi magana wadda take mai fasaha idza tawaru mislu hadha in irin wannan abin yayi miƙeƙeniya da shi shine tadawul wannan nan wannan irin wannan abu ya kama wasari nan nahayi nahayi ya kama amar ga ga amar ga nahayi ga targhib ga tarhib in ba na alqur'ani bane ba to in wani ne in wanda wata magana ce ta fasaha kawai in wani abubuwan suka ratsa cikin ta za a fat quwwatu qarin shi sai ya rauni amma shi Qur'ani na kuma wala na kai jazalatuhu sannan shi ma karhin fasaha shi sai ta yi laushi wa qalla raunaquhu kuma kayan shi shi ma sai ya karanci kayatarwa shi wa taqalqalat alfazuhu lafazin shi kuma sai su samu ittirabi samu kai kawo fa ta'ammal awwala sa'd yace ka lura da su farkon suratu sad saduwar qur'ani zai zike kin nan kadiba ita a farkonta wama jumi'a fiha min akhbaril kufar da abin da aka taru a cikin ta na daga labarin labarin kafirai wa shiqaqihim da sabawansu da suka ma annabawansu wa taqririhim bi ilakil quruni da kuma zargin su a absa halakar da qurun wanda suka shekaru ɗaruruwa wanda suka zo min kabali min gabanin su ma'ana ban tsoron da aka ba su ga abin da ya samu an su wanda suka zo gabanin ku wa ma zikira min takzibihim bi muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da aka ambata min takzibihim bi muhammad cikin ƙaryatawa su da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'ajjubihim mimma ata bihi da kuma mamakin su suka furan da abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wal khabari an ijtima'i mala'ihim ala kufri da kuma labari abtawai taruwan jama'an su manya manyan mutanen su abta kafirci wa ma zahara min al hasari min ka shi kalami da abinda ya bayyana daga cikin hasara cikin magana ta su wa ta'jizihim wa tawhinihim da kuma gajiyawan su da kuma raunanawan su wa wa'idihim da kuma narkonsu bi kizi duniya da kuma ta duniya wal akhirati lahira wa takzibil umami qablahum da kuma qaryata al ummati gabanin su wa hilakin lahi lahum da kuma halakawu halakawal Allah tabaraka ta'ala gare su suwan tar ummatan wa wa'idi haula'i misla musabihim da kuma narkon wa'ancan kwatankwacin abin da ya same su wa tasbirin nabi sallallahu alaihi wasallam ala azab da kuma haƙurƙurtar da ma'aikatan sallallahu alaihi wasallam a wasa cutar da suke wa tasliyatihi bi kulli ma taqaddama zikru da kuma san cewan damuwa ta ma'aiki sallallahu alaihi da dukkan abin da ambatan sa ya gabata wannan ko ne da za mu bi cikin ayoyi ne wanda ba su da yawa farkon sadin kamar da wadi duka ta kumshe su da za mu yi su da za mu samu wannan da a ciki duka wannan bayanan suma a kaza shi zikiri dauda sannan ya kuma bancin waɗannan duka wani ayoyin duka yana ganin bai wuce aya goma ko sha wani abu da ya kaba za ka ishirin mulki da hankin su sannan a kaza ya ɗauka fi zikirin dawuda cikin ambata annabi dawuda alaihi salam wa qisatul anbiya da kuma kissoshi na annabawa kullu hadha dukkan wannan fi awjazi kalamin cikin magana wadda take mafi takaita wa ahsani nizami kuma mafi mafi tsari kuma mafi kyawun tsari wa minhu al-jumlatu al-kathiratu allati tawat alaiha al-kalimatu al-qalilatu sannan daga cikin shi alkurani akwai jumla wadda take a mai yawa ce ta jumlan nan allatin tsawat alaihal kalimatu alqalilatu wanda ɗan kalimomi ne kaɗan suka taro wannan jumlolin su jumloli ne masu yawa amma ɗan kalimomi ne kaɗan ko ta jumla ɗan kalimomi kaɗan da suka haɗa ta وهذا wannan kulluhu dukan sa kasirun da kuma da yawa ma mimma zakana daga cikin abin da muka ambata annahu dukira a cewa cewa shi an ambace shi fi ijazil qur'ani cikin ijazi ne na alqur'ani ila wujuhin kasiratin zuwa wuskoki masu yawa zakara hala immatu wanda jagorori suka ambace su lam nazkur habu ambace su ba iz domin aksarwa mafi yawancin cikin su dakhilun fi babi balagatihi suna shiga ne a cikin babi na balaga ta alqur'ani wala nuhibbu an yu'adda fannan munfaridan ba ma san a zama kirga shi cewa shi wani fanni ne muka dace fi ijazi cikin ijazin alqur'ani illa fi babi tafsil fununil balagati sai dai cikin babi na warware na rarrabe fannoni na balaga wa kazalika kathiru mimma qaddamna dhikrahu jiya daga abin da muka gabatar da ambatansa anhum da gare su yu'addu fi khawasihi ana kirga shi cikin kebantattun abubuwa na alqur'ani wa fadaili da kuma farallolin sa la fi ijazi ba cikin ijazin shi ba wa haqiqatul ijaz shi haqiqanin ijazi alwujuhul arba'a allati zakarna sune huskokin nan guda hudu da muka ambata fallin yutamad alayatu a dogara kansu وما بعدها من خواص القرآن وجائز التي لا تنقضي da kuma abin da yake bayan su na daga kebantattun abubuwa na alkur'ani wanda shi kada ke da su wa ja'ibihi da kuma ababen mamaki na alkur'anin Allah shi latan kadi wanda ba sa kariya wallahi wali tawfik Allah shine majibintin gab da katar Allah sa mu dace al-fasl ath-thani ashar fasali na 12 inshiqaq al-qamar wa habsu ash-shamsi wannan fasali har yau dai an kar amma muna zance ne bisa kan mu'ujizoji na alqur'ani ko mu'ujizoji ma na annabi sallallahu alaihi wasallam baki da mun ida wannan kira ya nuna cewa mun ida na alqur'ani abin da ke mun shi alƙur'ani shine babban mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kare wannan fasalin mu lura kama an kare bayani bisa kan mu'jizoji ko kasancewar alƙur'ani mu'jiza da kuma irin nau'o'i na mu'jizi wanda ya taro yanzu na fasali na goma sha na goma sha biyu zai bayani bisa kan wata mu'jiza ce ko wasu mu'jizoji guda biyu ya tattara su ne in shiqaqul qamar tsagewan wata wa habsu shamsi da kuma tsare rana za mu gani dai cikin abin da karso zai zo rana maimakon a san ita tahiya take amma maki ne a ce an tsera ta ko ko an dawo da ita baya to shine za mu gani Allah ta'ala ana mai gizirge ce iktarabat sa'atu wa shakal qamar a sa'a lokacin tashin kiyama yayi kusa wa shakal qamar wata ya tsage wa in yaro ayatan yuridu yaqulu sirru mustamir su kafirai ko lokaci su ga wata aya wata mu'jiza a maimakon su wa'azin su da ta yawon sai su kau da kai wa yakulu su ce su birin mustamir wannan sihiri ne mustamir mai shudewa ko ai zai zo ya wuce shi kenan kawai ya zai zo ya wuce ko ko a kawai wanda yake sihiri ne wanda yake mai ci gaba mustamir da mutum zai zai a cikin wato fasar da aka yi an ce mustamir mai shudewa ne ya zo ya zo wuce kawai shi kenan a cikin gaba da harka kuma an ce a mustamirun wanda ke ta faruwa zai ta yi ne za a ta gani za a ta gani kawai ko dai su dai ba su dake shi aya ba su dake shi kawai sihiri ne wani ko dabo na kamar su a kabar ta ala ne ko in shiƙaƙihi allah nan wani allah lamarin sarki ya ba da labari da abubuwan tsagewan watan da lafizil madi da kuma lafazi na madi abin da ya riga ya wuce yace iktarabat sa'atu wan shaqqa in shaqqa nan ya riga ya tsage ni wa iradul kafarati an ayatihi kada kuma kauda kai na kafare daga wannan aya daga ayoyinsa wato abinda Qur'ani ya bada bari kenan wa ajma al mufassiruna masu malama tafsiri sun yi ijma'i wa ahlus sunnati da ma'abuda sunna ala hukumi absa abku wannan mu'jiza shine tsagewa tsagewan wata akhbarana al-husayn ibn muhammad al-hafiz al-husayn ibn muhammad al-hafiz ya ba mu labari min kitabihi daga littafinsa حدثنا النقادي سراج بن عبد الله حدثنا العسيلي حدثنا المروزي حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن شعبة وسفيان عن العامش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود ذكر وانا أنكر ودق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبنى تبدأ قرش آلتي in shakkar kamaru ala ahali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shirkatain wata ya tsage a lokacin zamanin manzala ya da musu Allah saboda gare shi ya rabu rabo biyu firqatun fawqa al-jabal wa firqatun dunahu a kaso guda dai a burbushin dutse wa firqatun kuma kaso gudan dunahu yana koma bayan shi daga bayan dutsen kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shadu sai manzala ya da musu Allah saboda gare shi ce ku shaida وفي رواية مجاهد في رواية كما مجاهد ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم موكو منا تعالى دع النبي سيادة أمن تعالى ثبت أجريش إن شاء الله برسول كنا وفي بعض الطرق طرق الأعمش بمنا أتكي واسو ساشا رواية عند أعمش يرويته يتي بمنا أي وانا نيع منا ورواه أيضا عن ابن مسعود من أسود هكذا عن أسود شما يرويته وانا دقى أبلاء مسعود وقال في سيسة أتكي رواية شي hatta ra'aytu al-jabala bayna furjatay al-qamar har sai da naga dutsi tsakanin budewa guda biyu kenan ta ta ta wata ma'ana wata ya rabu biyu da tsakanin rabun nasu biyu naga duka aka aga dutsi a tsakiya sai sun sa dutsi a tsakiya kamar sun lulbe shi ana ganin dutsen warawahu ورواه عنه مسروق هكذا مسروق يا رويته شيء daga gare shi daga ma'ana daga Abdullah ibn Mas'ud annahu kana bi Makka cewa wannan ya kasance a garin Makka ne wa za da ya kara a cikin ruwa tashi fa kada sai ce kufaru quraish fa kada kufaru quraish sai kafiran quraish quraishawa ma'ana suka ce sahara kuma mun abi abi kafashi kafshata wai dan abi kafshata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sahara kun ya muku tsiri ya muku dabo ne kawai fa kana rajulun minhum sai wani daga cikin su yace inna muhammadan in kana sahara al-qamara fa innahu la yabrughu min sirri an yasahara al-ardu kullaha yace to ai bari dai ai muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya kasance ya sirce wata na ya lallabe mu shi da wani gaban shi ba mu gane ba fa innahu ay ba ba sai ba a ce sihirin shi bai iya ya sihirce ƙasa baki ɗayanta fas'alu man ya'tikum min baladi min baladin aka ku tambayi wanda zai zo muku daga wani gari na daban har ra'au haza cewa wai shin sun ga wannan su ma sun ga wata ya tsagin fa atahu fas'aluhum sai mutanen da wasu na wani gari daban suka zo musu fas'aluhum sai suka tambaye su ba aka baro sai suka ba su labari annahum cewa su ra'au misla zalika sun ga kwatankwacin wannan su ma sun ga cewa watan ya tsage ta wa haka samar kandi shi ma malam samar samar kandi ya tsaito ani dhahat daga dhahat na hawo hukutan kucin wannan wa kala yace fa kala abu jahl sai abu jahl yace hada sirrun wannan kawai sirri ne fa ba'athu ila ahli afaqi ku aika zuwa mutanen sasanni hatta tanzuru ara'u zalika amla ba ku ji har ku gani wato ku jira ku ji shin sun ga wannan koko ba su gani ba فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقا منشقا wannan malam wannan sun ka samu kan ba a shadda da cikin kafin da akwai akwai shadda eh ba aka faru sun ka bada mutanen safanin suka ba labari annan mutuwa su sun gaishe mun shakkan yana abin tsagewa eh tsagen kenan fa kalu sai suka ce ya niyyar kufar mana suka fara hada sirrin musulmi kai wannan kawai sirri ne mai shudewa wa rawahu aidan an ibn mas'ud kuma hallo an rawaito shi daga abdullah dan mas'ud yarda da tabbata gare shi a warawahu kenan ko warawahu aidan an ibn mas'ud alqamatu mana alqawa kuma dai shi ma ya rawaito shi daga abdullah dan mas'ud fa haula al arba wa'annan guda biyu da alqama da masruf da da hak kenan da wani na cikin hudun dukan su yace an abdullahi sai rawaito shi daga abdullahi bin mas'ud wa qad rawahu ghayru bin mas'ud kuma bancin abin da masu hakika wani wani wani shi shi ma ya rawato shi kama rawahu ibn mas'ud minhum anas kamar yadda dai abin da mas'ud ya rawato shi cikin wanda suka rawato shi wanda ba abin da mas'ud ba akwai anas akwai sayyidina anas wa ibn abbas da sayyidina abdullah da abbas wa ibn umar da abdullah da umar wa huzaifa da huzaifa da yaman wa ali da sayyidina ali wa jubair ibn mut'im da jubair ibn mut'im radiyallahu anhum bashida fa qala ali min riwayati abi huzaifa sai sai na lihudi a cikin riwaya abi huzaifa al-arhadiyi yace in shakka al-qamar wa nahnu ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata ya tsage muku a lokacin muna tare da annabi ya da annabi Allah tabbata da shi wa Anas kuma an karbo daga Anas radiyallahu anhu sa'ala ahal sa'ala ahlu makkah an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum ayatan ya ce mutanen maka sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ya nuna musu wata mu'jiza ta ce aya farahu mun shiga karkabar sai ya nuna musu tsagewan wata marrataini a nan marrataini ba ana nin so biyu ba ka ce akwai shi marra akwai ana nin aiki yana nihin ayar marra kalma ta marra so aka ce so biyu larabci yana nihin fi'ili yana ne a ayana yana ne aiki aikin aka yi so biyu yana ne kuma a'a abin wani abu ne shi ya faru wani abin shine ya zama so biyu to nan watan ne ya rabu biyu ake ne eh watan ya rabu biyu a wai raba watan bane aka yi zama so biyu kenan nan din da ke yin a ayana ke ne ba ba abin gaba yawa shi yake cewa marratain hatara hatara au hira a hasir su ga dutsunan na hira bai na huma tsakaninsu ko hira ko kogon hira ne yawa hira because ya ce jabalun alatalasi a miyar min makka dutse ne wanda ke tsawon min uku daga makka na'am bai na huma hasir su ga shi wannan dutse na hira tsakanin wannan tsagan wato rabe wannan na wata guda biyu rawahu an anas katada katada ne rawaito shi daga anas radiyallahu anhu wa fi riwayati ma'mar a cikin riwayati ma'mar kuma gairi da wani sa an katada daga tada anhu daga dai anas din kenan wa fi riwayati ma'mar kenan daga anas din ne arahumul qamara marratayn ya gwada musu wata so biyu tsakanin ya ce in shiqaqahu da yace maratan yana nin tsagewan nashi so biyu so biyu mana ya tsage ya rabu biyu fa nazarat iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa kamar sai wannan ayat ta zabka mai cewa iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa kamar sa'a lokacin tashin kiyama ya kusanto wata ya rabu biyu ya tsage wa rawahu an jubair ibn mut'im ibnuhu muhammad wa ibnuhu ibnihi jubair ibn muhammad sannan daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jubair ibn mut'im dan sa muhammad da dan dan sa mai suna wa ibn ibn jubair ibn muhammad wa mai sunan kakan na kenan jubair ibn muhammad duka sun rawato daga jubair ibn mut'im ورواه عن ابن عباس عبد الله بن عبد الله بن عتبة عبد الله بن عبد الله بن عتبة شي ما يروتش daga ya yarutu daga Abdullah ibn Abbas ورواه عن ابن عمر مجاهد hakanan mujahid tabi'in da mujahid ya yarutu daga Abdullah ibn Umar ورواه عن حذيفة أبو عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي شي ما يروتش daga حذيفة ومسلم بن عمران أبي عمران ده مسلم ده أبي عمران الأزدي wa aktharu turuq hadhihi alhadith sahiha mafi yawan hanyoyin wannan hadisan duk ingantattu ne wal ayatu musarrahatun gai ga ma aya ma ta alqur'ani a fili take wala yultafatu ila itiradi makhzul ba a waiwaye zuwa itiradi ƙaryatawa na wanda yake abin tadewa ne shi bi annahu cewa shi lau kana haza wai wasu manganu da wani ke itira su ne itiradin manganu na so ina so ya kareta wai lau kana haza da wannan ya kasance lam ya kafa ala ahalin ardi da da bai boyu ba akan mutanen kasa izuwa domin shi shay'un zahiru ai abin da ke zahiri a bayyane da jami'ihim ga baki ɗayan su islam yunqallana a domin ba a tirato gare mu ba an ahalin ardi daga mutum zuwa kasa annahum rasuluhu cewa sun dakaci watan tilkan lailata a cikin wannan daren falam yaruhu basu ganshi ba in shakka falam yaruhu falam yaruhu in shakka basu ganshi ba ya tsage walau nukila ilaina amma la yajuzu tamaluhum litakasratihim alkazibi da dai an cirato ilaina zuwa gare mu daga waɗanda baya yiwa a ce sun hada kai saboda yawan su absa ƙarya da ma kanat alaina biyu hujjatun da bai kasance wata hujja gare mu ba iz laysa al-qamaru fi haddin wahid wannan magana wai ko da dai an cirato mu daga shi ina cikin hanyoyin na na sanin gaske magana gaskiya ce ko da hadisi ne in ya zama mutawatiri shine mutawatiri wanda suka rawaito shi saboda yawan su ba cewa a ce duka waɗannan mutanen sun haɗu ne sun kirkirkariya kawai kuma a samu kawai su yi baki guda ba a samu ba ta yiwa misali akwai abin da za a yi shi aka yi abu ne kamar ganin wata ne yanzu a ce an ga wata a garin nan ganin wata a gari waɗanda su gani mutum nawa zai gan su zai gan shi sai mutane da su gani kin nan masu yawa a nan garin yana ce nan garin aka gan shi kukuna wani gari duk kuke wani wani gari kowa da sai ya kirawo wanda ya sani a gari tali wanda ke maradi sai ya kirawo ni ni ya sani nan anan wurin ta za nake wai malam kaga watan nan yace na gani kuma shi ma wani wanda wanda yake can an ce nan ai jihar maradi muke sai wani shikenan wani wanda yake a da magaran kotawa sai ya kira wannan dan maradin kai an ce an ga wata a maradi wai abu haka ne eh lalle an ga na kirawo yan a tasawa gan shi haka ne na kirawo yan tasawa sun tabbatar min da shi an gan an gan shi wannan sai a samu mutane da dama wanda suka shaida a Niger an ga wata a wannan garin a wannan garin kadai mutane wanda suka tambaye bayani na garuruwa daban-daban wanda ba nan garin ba suna da yawa wanda suka ga nan garin suna da yawa shuto irin wannan ba ta yi wa a ce dubaki daya har Niger ɗin wai duka da Niger ɗin da mutanen da suka ba labari wanda suka gani dace duk ƙarya suke saboda ba ta yi a ce a yawan mutanen nan duk ba a samu wanda ya kirawo ba misali inda a ganshi aka ce a'a ba gani ba inda tsara magana ne kai ƙarya da ka samu in ka kirawo wani ya ce ce a kai to mu dai mu ma an shi mun gidan shi da waje kaza ne ba mu san kuma wai wajen ba ma haɗa mu ko su wane ne ba yawa amma abin da ka tabbatar ni na kirawo wanda ya gani na ji wanda ya gani kama ka ne ruwaya misali nake bada ruwaya ta hadisi in ta zama akwai hadisai wanda suka aka rawaito irin haka da yawa suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai sahabi ya ce ni kadai cikin sahabbai ni kadai na ji shi wannan hadisi ne kan ingantacce amma bai kai wa'anda wai mutane jiwa suka ji ba annabi sallallahu alaihi wasallam irin hadisin zari misali a kana hudu ba mutum nawa suke cikin masallacin duk su yi shaida kuma sannan su ma tabi'ai wanda ba su gama a kibi sallallahu alaihi wasallam su zo su shaida a samu tabi'ai da dama haka nan su ma tabi'u tabi'u a samu da dama hannu har zuwa lokacin da aka rubuta hadisi to wai ce wai ko da wannan ya inganta an samu wannan cewa labarin ganin wata ya samu ta haka to ai kaman bai kamata a ce an yarda da wannan magana ba saboda mi saboda ai shi wata ba kamar lokaci guda ce ganin shi ba duka duniya wannan yi tiradin ne yake wadina shi shi ne kita fi izilai su kamaru fi haddin wahidin ni jami'an ard bai zama kamar kai guda ba huska guda ga baki ɗin mutanen ƙasa haka ne ko ai wata lokacin da yake lokacin da yake dare na wani wuri rana ne faqad yatlu'u ala qaumin yakan bullo akan wasu mutane kabla an yatla ala al-akhirin gabanin ya bullo a wajen wa'ansu kuma wa qad yakunu min qaumin bididdi ma huwa min muqabilihim yakan kasance ga wayan wasu mutane ga sun kuyan kishiyar abin da ya kasance ga wa'ansu masu fuskantar su min aqtar al-ardh daga cikin yankuna na kasa aw yahulu bayna qaumin wa bainahu sahabun aw jibalun uku ya kasance tsakanin wa'ansu da shi watan an samu wa'ansu gizagizai sun shiga tsakani ko koma duwar wasu wani haza saboda wannan najidul kusufati mukan samu kisfewan wata fi ba'adin a cikin sashen garuruwa fi ba'adin biladi a cikin sashen garuruwa wannan wannan fasila kin babu ita nan ko kuskure aka yi ta fi ba'adin biladi a cikin sashen garuruwa duna ba'adin koma bayan wani sashi wa fi ba'diha juz'iyatan cikin sashen wani garuruwan kuma shi kisfewa watan ya sai zama ba baki ɗaya bane ba watan ya kisfe wujuziyatan wani yanki na shi yake kitfewa wa fi ba'diha kulliyatan kuma cikin sashin wasu kasan sai kasance baki ɗayan shi ne yake kitfewa wa fi ba'diha la ya'rifuha illa al-mudda'una bi ilmiha cikin sashin garuruwa ma ba ma masu sani da wannan ya abu sai kawai wanda sai kwararru a cikin ilimi na kisfewan watan da rana zalika takdirul aziz alim wannan shine a kaddarawa ajewan abu inda yake na mabuwayi wanda ke masani Allah kenan wa ayatul qamari kanat laylatan ita ayan nan mu'jizan nan ta wata ta kasance a cikin dare guda wal adatu minan nasi bil layli kuma har duk wanda cikin itiradi ne na nan masu itiradi mai cewa to ya taya abin da zai kasance yace tunda ya kasance cikin dare guda ne ke kasance shi ko ada al'ada ta mutane a dare al'ada su me suke yi al-hudu'u was sukun wato shiru da yin sukuni dai ba motsi rishin motsi da yin kawaici wa ijaful abwab da kuma karo kohohi mutane da shiga gidan su ma sun karo koha ba su abin da ake ba wa qat'u wa qat'u tasarrufi da kuma yanke kai kawo wala yakadu ya'rifu min umuri samai shay'an illa marrata da zalika wa tabala bihi ba wanda ya kusan ma ba wanda zai san wani abu daga cikin lamarin sama abin da yake yake faruwa a sama sai dai wanda yake dakatan wanda ke dakatar wannan akwai za a samu su damun aikin suna dakatan suna jiran wani abu na bai faru a sama irin masu ilimi na falaki da sun su wata balabi kuma ya kula da shi ko ya ce wata balabi na yana ido kan ma'ana ai ta hayyara wanda ya sanya shi a ya raya shi ya sa shi a tunanin shi walizalika wannan walizalika ma yakunu kusufu al-qamari kaseeran fil biladi saboda wannan manema kisfewan wata bai kasancewa su dewa cikin garuruwa wa aksaruhum wa aksaruhum la ya'lamu bihi hatta yukhbaru hatta yukhbara ne mafi yawancin mutane ma ba su ba su ma da labarin shi sai an ba su labari wa kasiran ma yuhaddisu siqatu bi ajaibi ma yushahidunahu da yawa mutane wanda suke ababan amintattu suke ba da labari da ababan da suke gani min anwarin daga wasu hasassakai wa nujumin tawali'a da kuma wato tauraru da suke bullawa izam manya-manya tazharu fil ahyani bil wani lokaci suna bayyana da daddare fi sama ya sama wala ilma inda ahadin minha babu sanin babu sanin wani abu daga cikin wannan a wajen mutum daya to wannan kenan ina ga daga nan zai kawo zancen habsu shamsu ke ko to ina ga tun lokaci ya muna yin mudakata daga nan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi nan wurin inda za a yi bayani hadisi wanda ke akwai hadisi wanda suke bayani bisa kan dakatar da rana da aka yi komai dota banci mata wadi alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu alaihi wasallam